أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na ɗari ɗaya a littafin al'adabul mufrad littafi mai karantar da laduba na zamantakewa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da al'imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari ya rubuta al'imam al-bukhari yana da shekara 1183 rabuwansa da duniya muna ƙara yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya gafarta wa magabatanmu ya mana gafara ya kyauta ƙarshen mu ya haɗa mu da su a gidan aljanna za mu karanta hadisi na 500 zuwa hadisi na 508 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan cewa ana iya samun ladar ibada alhali ba a yi ta ba ana iya samun ladar ibada alhali ba a yi ibadar ba al-imam bukhari ya yi babi akan haka shine babi na 228 babu yuktabu lil marid ma kana ya'mal wa huwa sahihun wannan babi yana magana akan cewa ana rubuta wa mara lafiya ladar abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yake da lafiya wa huwa sahihun a lokacin da yake da lafiya حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان الثوري فأقصر عنه daga cikin waɗanda suka fi yawaita hadisai wajen al'imam sufyanu thauri kai kabisa bin uquba aka sani ruwayarsa na hadisi za ka samu hadisin sufyanu thauri ne Allah ya musu rahama an alqamata bin marsadin al-khadrami an al-qasim bin mukhaymira al-hamdani an abdullah bin amrin abdullahi bin amrin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo hadisin na anin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin amrin ya karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamrabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai yi rashin lafiya illa kutiba lahu face an rubuta masa lada mislu ma kana ya'malu wa huwa sahihun kwatankwacin ladan abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yake da lafiya kaga magana ta kare imam bukhari ya kafa hujja akan maganarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai yi rashin lafiya face an rubuta masa lada kwatankwacin ladan abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yake da lafiya wannan hadisin ya inganta kamar yadda ya taho a littafin irwa galil takharijin hadisin yana mujallar na biyu shafin 346 akwai riwayoyin hadisin nan na abdullahi bin amrin misali al-imam al-bazar da al-imam tabrani cikin al-mu'jam al-kabir haka nan al-imam al-hakim waɗannan malamai sun rawaito hadisin sun rawaito wannan hadisin irin na al-imam al-bukhari لفظ حديث عن عبد الله بن عمر بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده babu wani mutum daga cikin mutane wanda za a same shi da wani bala'i a jikinsa bala'i a jikinsa wato rashin lafiya kenan babu wani daga cikin mutane wanda za a same shi da wani bala'i a jikinsa wato a same shi da wata cuta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa wata cuta a jikinsa illa amara Allahu azza wa jalla mala'ikata alladhina yahfazunahu face Allah madaukaki yayi umarni ga mala'iku waɗanda suke tsaron sa kowane mutum yana da mala'iku da suke tsaron ayyukansa to idan mutum ya kamu da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan mala'iku da suke tsaron wannan mutumin faƙala Allah maɗaukaki zai ce oktubu li abdi kulla yaumin wa laila ku mala'iku da kuke rubuta ayyukan wannan mutumin ku rika rubuta ma bawana ladan ayyuka da ya kasance yana yi a kowane yini da kuma kowane dare ma kana ya amalu min khairin duk wani alkhairi da ya kasance ya saba yinsa da rana ku rubuta masa ladan alkhairin da ya saba yi da daddare ku rubuta masa ladan ma kana fi wisaqi matukar bawana yana cikin riko na saboda idan mutum yana cikin rashin lafiya yana cikin rikon Allah shine alwisaq bi ma'ana arrubtu yana cikin dauri na matukar ni na daure shi na hana shi tashi yayi wannan aikin to ku rubuta masa ladan wannan yana daga cikin rahamar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta biyu kenan ta Abdullah bin Amrin sannan a cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba yana juz'i na uku shafi 117 akwai riwaya ta uku ta hadisin Abdullah bin Amrin a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin min al-muslimina yubtala bi bala'in fi jasadihi a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musulmi ake ma haka banda kafiri amma in ka lura da lafazin hadisin da muka karanta a littafin al'adabul mufrad lafazin yana iya daukan kafiri ma min ahadin yamrabu babu wani da zai yi rashin lafiya in aka ce babu wani da zai yi rashin lafiya yana iya zama musulmi yana iya zama kafiri riwayar al-imam al-bazar al-imam at-tabarani al-imam al-hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ahadun minan nasi har yanzu babu wani daga cikin mutane kaga yana iya daukan kafiri ma amma a hadisin al-musannaf ibn abi shayba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin minal muslimina da wannan shi ya tabbatar ashe banda kafirai wannan khususiyya ce ta al'ummar manzon Allah babu wani daga cikin musulmai yubtala bi bala'in fi jasadihi wanda za a jarabce shi da wata cuta a jikinsa illa amara Allah hafazata face Allah subhanahu wataala ya yi umarni ga masu tsaronsa faƙalar Allah zai ce musu uktubu li abdi ma kana ya'malu wa huwa sahihun ku rika rubuta lada ga bawana ladan aikin da ya kasance yana yin sa a lokacin yana da lafiya Allah madaukaki zai ce musu ma dama mashdudan fi wisaqi matukar yana tamke a cikin dauri na idan dai bawana yana tamke a cikin ɗauri na ni na ɗaure shi ni na hana shi tashi yayi wani aiki ku rika rubuta masa ladan abin da dama ya saba yi na alkhairi hadisin yana al-musnad al-imam ahmad wa isnaduhu sahih an abdullah bin amr riwayar al-imam ahmad wanda shine lafazi na hudu النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة shi bawa idan ya kasance yana kan wata hanya kyakkyawa hanyar ibada kyakkyawa idan kana ala tariqatin hasanatin min al-ibada idan mutum ya kasance yana kan wata hanya kyakkyawa ta ibada thumma mariba sa'an nan ya samu rashin lafiya qila lil malaki al muwakkal bihi za a ce wa mala'ikan da yake rubuta aikinsa wanda aka wakilta ya rubuta ayyukansa za a gaya ma wannan mala'ika uktub lahu misla amalihi kai ta rubuta masa kwatankwacin ladan aikin da da yake yi idan kana taliqan a lokacin da yake sake kafin in kama shi hatta utlikahu har zuwa lokacin da wato kai ta rubuta masa ladan Allah zai umarni ga wannan mala'ika ya ce ka rubuta masa ladan aikin da da bawa ya saba yi na alkhairi har zuwa lokacin da zan sake shi haka Allah zai ce ma wannan mala'ika au akfitahu ilayya ko ku har zuwa lokacin da zan dawo da shi zuwa gare ni domin tana yiwa mutum ya tashi daga wannan jinya tana yiwa kuma na ajali ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa mala'ika ya ta rubuta musa lada wato har zuwa lokacin da zai warke ko ya rasu akwai wata riwaya ta al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya kawo hadisin Abdullah bin Amr cikin riwayoyi guda biyu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya ce idhashtakal abdul mayyitu idan bawa da ya rasu mumini ya samu rashin lafiya qala Allah ta'ala lil ladina yaktubun Allah zai gaya ma waɗanda suke rubuta ayyuka uktubu lahu afdala ma kana ya'malu ku rubuta masa mafi falalan ladar abin da da ya saba aikatawa idan kana talqan a lokacin da yake sake hatta utliqahu har zuwa lokacin da zan sake shi waɗannan riwayoyi da muka karanta gaba ɗaya riwayoyin sahabi guda ne na manzon Allah shine Abdullahi bin Amr ga riwaya ta al-Imam al-Bukhari ga riwayoyi da muka karanta waɗanda duka lafuzzan suna tabbatar da cewa lallai mutum yana iya samun lada alhali bai aikata abu ba idan rashin lafiya ya same shi waɗannan riwayoyin in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1232 malamin ya tattaro su yayi magana a kansu mu karanta hadisi na gaba حدثنا عارم سنن محمد بن الفضل السدوسي يا شهر عارم قال حدثنا سعيد بن زيد الأزدي قال حدثنا سنان أبو ربيعة الباهلي قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan kuma hadisin waye hadisin anas bin malik shi ma dai sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin ibtalahu Allah fi jasadihi babu wani musulmi wanda Allah zai jarabce shi a jikinsa ya masa jarabawa a jikinsa zai sanya mar bala'i a jikinsa wato rashin lafiya kenan illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi face ana rubuta masa ladar abin da yake ya kasance yana aikatawa a cikin lafiyarsa fi sihhatihi a cikin lafiyarsa ma kana mariban matukar ya kasance a cikin wannan rashin lafiyan matukar ya kasance a cikin wannan rashin lafiya ana rubuta masa ladan ayyuka da ya zama yana aikata su a lokacin da yake lafiya fa in afahu idan Allah ya warkar da shi urahu qala mai ruwayar hadisin ya ce to ina ganin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asalahu Allah zai tsaftace shi wato kalmar asalahu tana da ma'ana kashi biyu kamar yadda masana harshen larabci suke faɗa in ka duba lisanul arab a mujallar na goma shafin 151 asala shay'a ya'ani khalaqahu bil asal wa tayyabahu wa hallahu idan aka ce asalahu kalma ta al'asal zuma asali kalmar al'asal zuma larabci suna amfani da wannan kalma idan aka ce asala shay'a wato an zakaka abu an sa abu yayi zaki sannan idan aka ce asala shay'a yani tayyabahu wa hallahu kamar ana nufin an tsaftace shi saboda haka yasa malamai da ke fassara littafin al'adabul mufrad waɗanda suke sharhin littafin sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke ɗaukan fassaran abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan musulmi ya kamu da rashin lafiya ana rubuta masa ladan abin da ya saba aikatawa a lokacin da yake lafiyarsa idan Allah ya warkar da shi lokacin da musulmi zai tashi zai tashi da tsafta bi ma'ana nazzafahu musulmin nan zai tashi da tsafta tsaftar ita ce akwai laifukansa waɗanda Allah ya gafarta mishi saboda haka zai tashi da tsafta ba kamar da ba ma'ana guda kenan ma'ana ta biyu asalahu zai tashi da kyawun hali mai zaki hali mai zaki bi ma'ana hallahu Allah ta'ala Allah ya zakaka halayen wannan musulmin da ya rashin lafiya ta yaya aka yi halinsa ya zama yana da zaki idan wannan rashin lafiya ya zama darasi ga musulmi saboda ya gab da ya mutu sai gashi Allah ya sake shi yanzu in ya tashi zai gane kuransa sai kaga ya canza halaye kaga kenan inda yana da mugun hali yanzu sai ya zama yana da kyakkyawan hali shine ma'anar asadahu don haka ya dauki fassara kashi biyu kowanne ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in afahu idan Allah ya warkar da shi asalahu to Allah zai tsaftace shi wa in kababahu idan ku Allah ya karbi ransa fa gafara lahu Allah zai gafarta mishi saboda haka jinyar sai ta zama alkhairi ga musulmi ala kulli hali hadisin yana abu afa'ul kabir na al-imam al-uqayli ma min muslimin yubtala bi bala'in fi jasadihi illa kataba Allah lahu amalan saliha kana ya'malu bihi fi sihhatihi fi maradihi babu wani musulmi da za a jarabce shi a jikinsa da wata cuta face Allah yana rubuta masa ladan aikin kwarai da ya kasance da yana aikatawa a lokacin yana da lafiya fi maradihi gashi yana kwance bashi da lafiya ana rubuta masa lada al-imam Abu Ja'far Muhammad bin Amr al-Uqayli ne littafin Abu'afa al-Kabir yace wa fi hadha al-bab ahadith min ghairi hadha hadha tariq bi asanida jiyadin akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke da isnadi mai kyau waɗanda sun fi wannan kamar malamin yana nuna cewar isnadin nan da al'imam bukhari ya kawo yana da rauni amma akwai wasu wato asani da aka samu masu kyau daga anas shi yasa nan da nan sai al'imam bukhari ya kawo hadisi na gaba wanda shi ma hadisin anas bin malik ne saboda karfafa wancan hadisin na farko da ya kawo yana da rauni amma ga wani sai ya ce haddasa musa bin ismail at-tabuzaki قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن سنان بن ربيعة الباهلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري مثله وزاد an samu riwaya irin wannan daga Anas bin Malik kuma Anas ya yi ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kala fa in shafahu idan Allah ya warkar da shi asalahu zai tsaftace shi wannan riwayar ita ce ta inganta ita ce riwayar da Imam al-Uqayli yake ishara da ita حديث هنا المسند الإمام أحمد بإسناد صحيح آه مجلد نأك شافن دليل أربعين تقص عن أنس أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده إذا الله يجرب تباوى مسلمي دون بلاء أجكنسا وتجربا وترش اللافية قال للملك Allah yana cewa wannan mala'ika mai rubuta aikinsa, uktub lahu saliha amalihi ka rika rubuta masa ladan aikinsa nagari alladhi kana ya'malu wanda da ya kasance yana aikatawa kafin cutar ta same shi fa in shafahu idan Allah ya warkar da shi asalahu Allah zai tsaftace shi wa tahharahu wato zai zaƙaƙa halayensa ya tsaftace zunubansa wa in qababahu idan Allah ya karbe shi fa gafara lahu wa rahimahu Allah zai karbe zai gafarta masa kuma Allah zai masa jin kai wannan riwayar ta al-Imam Ahmad ta dace da hadisin al-Imam Bukhari hadisin yana sharhu sunna na al-Imam Al-Bagawi hadisin 1430 kuma hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga al-Imam Bukhari ya kawo hadisai na sahabban manzon Allah guda biyu ba su kenan ba hadisai da aka samu waɗanda suke magana akan haka suna da yawa da an same su daga sahabban manzon Allah kamar mutum bakwai baya ga Anas bin Malik da Abdullah bin Amr waɗanda suke ɗaukar irin wannan ma'ana na farko a sunan abi dawud kitabul jana'iz babu idza kana ar-rajulu ya'malu amalan salihan fashagalahu anhu maradun aw safarun babi musamman al'imam abu dawud ya yi kitabul jana'iz ya ce idan mutum yana aikin kwarai sai rashin lafiya ya hana shi wannan aiki ko tafiya ta hana shi kuma tafiya ta same ka sai kawo hadisin abu musa al-ash'ari kaga an samu wani sahabi قال أبو موسى الأشعري يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا با سو با ولا مرتين كما با سو بيو با جاء أبو موسى الأشعري يقول منزل الله يلا تشوى إذا كان العبد يعمل عملا صالحا إذا متن يكسن شيئا أيكم قري فشغله عنه مرض أو سفر سيتفيا تشغل ترد متن بيوانا أيكم با ko wata jinya ta hana shi kutiba lahu ka salihi ma kana ya'malu za a rubuta masa lada kamar wato mafi ingancin aikin da da ya zama yana yi wa huwa sahihun muqimun a lokacin da yake da lafiya ko a lokacin da yake zaune a gari bai tafiya ba za a yi ta rubuta masa lada akwai riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida abdu idan bawa ya samu rashin lafiya au safara ko ya yi tafiya kaga an samu ƙari ba rashin lafiya kadai ba tafiya ita ma wata jarabawa ce kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah as-safaru qita'atun min al-azabi tafiya wani gutsuren azaba ne shi yasa bahaushe ya ce kowa ya bar gida gida ya bar shi akwai abubuwa da ka saba yi in ka yi tafiya ba za ka yi su ba shi yasa shari'a ta ba da damar a bawa matafiyi zakka komai kuɗinsa saboda musiba ta tafiya tana iya mai da mawadaci ya zamanto matalauci manzon Allah ya ce idan cuta ta samu mutum ko tafiya ta same shi ku ci lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta masa lada kwatankwacin abin da da ya zama yana aikatawa lokacin yana zaune a gari lokacin yana da lafiya al-imam bukhari ya kawo hadisin nan na abu musa al-ash'ari yana daga cikin hadisai da al-Imam bukhari ya kadaita da riwayar su yani in farad al-Bukhari an Muslim bi ikhraj hadha hadis al-Imam Muslim bai kawo hadisin ba amma al-Imam bukhari ya ruwaito shi wannan hadisin yana sahih al-Bukhari kitab al-jihad wa siyar babu yuktabu lil musafir mislu ma kana ya'malu fil iqama ana rubuta wa matafiyi ladan irin abin da da yake aikatawa a lokacin yana gida bai yi tafiya ba za a yi ta rubuta masa lada ko da bai aikata wannan abin ba kuma hadisin yana al-musnad al-imam ahmad al-musaddam da ibn abi shayba sahihu ibn hibban kaga an samu sahabi na uku shine abu musa al-ash'ari sannan akwai hadisin shaqiq bin salama ya bada labarin abdullahi dan mas'ud tabi'i ne yace mariba abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wata rana abdullahi bin mas'ud ya samu rashin lafiya wannan ya faru bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud ya kamu da rashin lafiya mu sai muka tafi gai da shi tabi'i ne yake ba da labari fa'udnahu muka je gai da abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yabki sai yana ta kuka abdullahi bin mas'ud yana kuka fa'utiba sai aka yi ma abdullahi bin mas'ud tsawa wato aka mai fada ta ya za a yi kai kuka baka da lafiya faƙalu sai abdullahi bin masud ya ce inni la abki li ajalin marar ba wai cutar da ta same ni ta sa ni kuka ba li'anni sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al marabu kaffara rashin lafiya kaffara ne saboda haka rashin lafiya ba sharri bane bare mutum yayi kuka saboda ya same shi ba wannan ya sa ni kuka ba kuna so ku sa abin da ya sani kuka wa inna ma abki li annahu asabani ala hali fatra abin da yasa nake kuka cutar ta same ni a lokacin da na daina wani aiki da a lokacin da nake aiki cutar ta same ni lada zan samu gara basa ce to amma na riga na daina wani aiki sai cutar ta same ni shi ake kira alfatra da kana aikata wani abu daga baya sai ka daina shine alfatara ko da zaka koma ka sake yi walam yusibni fi hali ijtihadin cutar bata same ni a lokacin da na dage ina ibada ba kaga idan cutar ta same ka lokacin da ka dage ibada sai cutar ta hana ka ibadar sai Allah ya ce ai ta rubuta mai lada amma cuta ta same ka a lokacin da ka daina ibadar ba za a rubuta maka ladan ba wannan shine abin da Abdullah bin Mas'ud yake faɗa yace li annahu yuktabu lil abdi min al ajri idha marida ana rubuta ma bawa lada idan cuta ta same shi makana yuktabu lahu qabla an yamrab irin wato ladan da ake rubuta masa na wannan aiki kafin ya kamu da rashin lafiya famana ahu minhu marab ka'idar ita ce cutar ce ta hana shi saboda haka sai a rubuta masa lada kaga hadisin abdullahi bin mas'ud ya daɗa karantar da mu yaushe ne ake rubuta maka lada shine lokacin da cuta ta hana ka wata ibada ko tafiya ta hana ka wata ibada amma ka riga ka daina wannan ibadar kafin cutar ta zo ko kafin tafiya ta zo baka da lada a kai Allah ya samu gane sannan na uku shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin yana sunanun nasa'i babu ma kana lahu salatun man kana lahu salatun bil layl fa galabahu alaiha an-nawm sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min imri ma mun im ma min imri'in takunu lahu salatun min al-layl babu wani mutum da ya zamanto cikin dare yana da wata nafila da ya saba yi ya saba yi duk dare zai tashi wannan nafila ya galibuhu alaiha naumun aw waja'un sai bacci ya rinjaye shi ko cuta ta rinjaye shi bai iya wannan ibadar ba a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa kutiba lahu ajru salatihi ya yi baccinsa amma Allah zai ce ku rubuta mar ladan ibadar da ya saba yi kaga an samu kari hatta bacci idan ya hana ka bacci ya ɗauke ka ya hana ka tashi ka yi ibadar da ka saba yi to Allah yana cewa a rubuta maka ladan wannan ibada wa kana namhu alaihi sadaka wannan baccin ya zama sadaka gare ka kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi dawud yana babu man nawal qiyama fanama yana al-musnad al-imam ahmad da littafin al-muwatta na al-imam malik yana kitabu salatul layl babu ma jaa fi salatul layl wato niyyarka ake dubawa da ƙoƙari da kai wajen tsayuwa da ibada na hudu shine hadisin uqbatu bin amir yuhaddis an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yace laisa min amalin yawmin babu wani aiki da ake da yini da rana aikin kwarai illa wa huwa yuhtamu alai فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة ربنا عبدك فلان قد حبسته قد حبسته wato kowace rana mutum ya yi ibada da yamma za a gama za a rubuta wannan takarda da ka san mutum yana ofis aka kawo masa fayil ya gama aiki a kai zai buga zai signature to haka mala'ika yake in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yuhtam alai ka gama aiki da rana wajen la'asar mala'ika zai sa hannu kai ya buga hatimi ya gama rubuta wannan aikin naka da yini in dare ne haka to idan rashin lafiya ya samu mutum mala'iku za su ce ma Allah subhanahu wa ta'ala to ya Allah ka riƙe bawanka yau fa mala'iku su za su gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala yau fa ka riƙe bawa misali da yana tashi cikin dare karfe ɗaya ya tashi ya ibada yanzu jinya ta same shi karfe ɗaya ta yi bai tashi ya ibada ba sai mala'iku su ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka riƙe bawan ka fa a yau ibadar ma bai iya ba fa yaqulu rabbu azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ihtamu lahu misla amalihi idan har daren ya ƙare bai tashi ya ibadar ba wannan takaddar da kuke buga hatimi ku buga hatimi ya yi ibadar an gama an karba haka Allah zai ce wa mala'ikun manzon Allah ya ce hatta ya bara'a har zuwa ranar da mutumin zai warke haka za a ringa rubutawa ana buga hatimi a takardun aikinsa ya gama wannan ibada na wannan rana inda daddare ne a rubuta ya gama ibadar wannan dare har zuwa lokacin da mutum zai warke au ya mutu ko ko lokacin da ya rasu hadisin yana al-musnad al-imam ahmad المستدرك الإمام الحاكم ينا شرح سنة نا الإمام البغوي كما ينا صحيح الجامع الصغير حديث ندوب يد دريه دود تلاتين دبيو دا سلسلة الصحيحة حديث ندوب يد دريه تسعين دبيو دا أكو متن نبي يرشيني أبو هريرة الله يكارا مسا يردا أكوي حديث سشيما يتهو دا قارن بياني حديث أبو هريرة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawabba'a fa ahsana alwudu'a wanda ya yi alwala ya kyautata wannan alwalan ya yi ta mai kyau daga gida sun raha sai ya tafi masallaci yana zuwa masallaci fa wajadan nasa kad sallau sai ya taras da mutane sun riga sun yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allahu azza wa jalla misla ajri man sallaha wa habaraha Allah zai rubuta masa lada kwatankwacin na wanda ya sallaci wannan sallah kwatankwacin wanda ya halarci wannan sallah la yunqisu dhalika min ujurihim shay'a ba za a rage komai daga ladaddakin waɗanda suka samu jam'in ba hadisin yana al-musnad al-imam ahmad sunan abi dawud sunan nasa'i da ibnu hajar ya kawo shi a cikin fathul bari a mujallar na bakwai shafin 250 yana cewa isnaduhu qawi hadisin isnadin sa yana da kyau kayi alwala daga gida ka tafi masallaci da nufin zaka samu sallah kana zuwa ka taras an gama baka samu jam'in ba amma Allah subhanahu wataala zai ce ku rubuta masa ladan ya samu jam'i saboda kamar zan Allah yake cewa ba dalilin gudu in zaka je sallah niyyar ka ɗaya ke dubawa niyyar ka zaka tafi sallah ko da ka taras an gama sallah kana da ladan jam'i ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan na shida shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari aw Abu Dardai shu'batu wanda ya rawaito hadisin shine ya samu shakka ya manta tsakanin sahabban nan guda biyu imma abu zar al-gifari ko ku abu dardai ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma min abdin yuhaddisu nafsahu bi qiyam sa'atin min al-layl babu wani bawan da zai rika kwadaitar ma kansa cewa zai tashi cikin dare yayi ibada kamar misali daga yanzu kana tunanin yau insha Allah zan tashi in yi nafila kana da wannan tunani fa yanamu anha bacci ya share shi yana farkawa ya ga lokaci ya wuce illa kana naumuhu sadaka face baccin da ya yin ya zama sadaka gare shi ta sadaka Allahu biha alaihi Allah ne ya masa sadaka da wannan baccin tunda da niyyarsa zai tashi a wannan daren ya yi ibada ko zai tashi ya karatun alkur'ani barcinsa ya zama sadaka daga Allah subhanahu wa ta'ala wa kutiba lahu ajru manawa kuma Allah zai rubuta masa ladan niyyar da ya kulla kamar ya yi wannan ibadan ne hadisin yana sahihu ibn hibban kitabu salati fadlun faslun fi qiyamil layl na bakwai shine abu dardai ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata firashahu wanda ya taho ga shimfidarsa wa huwa yanwi an yaquma wa yusalli min al-layl yana da niyyar zai tashi a cikin dare ya yi sallah fagalabatu ainahu sai idanunsa suka fi karfinsa saboda haka bai iya tashi ba hatta asbaha har dai gari ya waye kutiba lahu ma nawa za a rubuta masa ladan niyyar da ya kulla wa kana nawmuhu sadaqatan alai wannan barcin ta ya zama sadaka gare shi min rabbihi azza wa jalla wadannan hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda wannan hadisi na Abu Darda yana sunan Ibn Majah sunan Nasa'i yana sahihu targhib hadisin 601 kuma in ka duba labari na salaf haka zaka samu a littafin al-musannaf na Ibn Abi Shayba Ibn Abi Shayba ya rubuta ya ware babi yana juz'i na uku shafin 117 al-asar inda ya rubuta bayani na salaf sahabbai tabi'ai game da falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware mu mutumin da ya saba wani aiki amma uzuri ya hana shi wannan aiki Allah zai rubuta maka lada ya kawo hadisin Salman al-Farisi Salman al-Farisi ya ce idza marida al-abdu qala al-malaku idan bawa ya samu rashin lafiya mala'ika yana ce ma Allah ya rabbi ibtalaita abdaka bi kaza ya Allah ka jarabci bawanka da cuta cutar kaza ko zazzabi ko ciwon kai ko wata cuta mala'ikan zai gaya ma Allah subhanahu wata'ala fa ya sai Allah madaukaki ya ce ma dama fi wisaki matukar bawana yana cikin riƙona uktubu lahu misla amalihi alladhi kana ya'mal ku rika rubuta masa kwatankwacin ladan aikin da ya saba yi a lokacin da yake lafiya salman al-farisi bai jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai magana ta zama bayaninsa sannan akwai bayanin muhammad bin sirin daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya ruwaito hadisin abu darda'i abu darda'i ya ce ma ya surruni bi lailatin amrabuha humurun ni'am babu wata ni'ima babu wata dukiyar da za ka bani a duniya da za ta faranta min rai kamar farin cikin da nake yi na dare ɗaya in na kamu da jinya in ji abu darda'i wato shi rashin lafiyan da ya kamu da shi na dare ɗaya ya fi mar duk wata ni'imar da zaka bashi ta duniya saboda mai tunaninsa lahira tunaninsa irin wannan gara basa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga musulmi idan ya kamu da jinya baya ga cewar jinyar tana zama kafara gare shi sannan ibadar da ya saba yi ma ba za a tsaye da ladan ba Allah zai ce a ci gaba da gudanar da wannan ladan saboda kai sa musulmi yake da gata wajen Allah subhanahu wata'ala sannan akwai hadisin asim ya ce yana ba da labari ya ce da abul aliya akwai wani malami cikin tabi'ai ana kiransa abul aliya rufai'u bin mihran saurayi ne a zamanin manzon Allah ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai a zamanin sayyidina abubakar ya musulunta kuma ya samu ganin sayyidina abubakar as-siddiq ba za a sa shi cikin sahabbai ba abul aliya amma ana sa shi cikin manyan tabi'ai abul aliya ya ba da labari sun shiga wurin yaron anas bin malik ana kiransa annabar bin anas bin malik annabar bin anas bin malik ya ce ya shiga wajen yaron anas bin malik ya uduhu saboda ya gaida shi bashi da lafiya kala sai shi yaron anas bin malik ya ce kunna na tahaddasu mundu hamsina sana tun tsawon shekara hamsin da ya wuce muna hira mu ya mu muna cewa ma min abdin ya marabu illa kama min marabihi ka yaumi waladat ummuhu babu musulmi da zai kamu da rashin lafiya face idan ya warke yana tashi ne kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi zunubin nasa ya ƙare yaron anas bin malik ya ce mun daɗe sama da shekara hamsin wannan sananne ne tsakanin mu malamai tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sahabban manzon Allah mahaifinsa ma sahabi ne in mutum ya yi rashin lafiya idan musulmi ne to ranar da yake tashi daga jinya ya warke kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ne wato babu zunubi Allah ya gafarta mai wa kunna natahaddasu منذ 50 sana annahu ma min abdin yamrabu illa qala Allah likatibaihi babu wani musulmi da zai kamu da rashin lafiya face Allah ya gaya waɗanda suke rubuta aikinsa mala'iku uktuba li abdi ma kana ya'malu fi sihhatihi ku rika rubuta ladan ibadar da bawa na ya zama yana aikatawa a lokacin da yake da lafiya sannan akwai labarin da shi imma abi shaiba ya kawo na mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal yace idabtala Allah al-abda bisaqmi idan Allah ya jarabci bawa da wata cuta qala li sahibi shimal Allah yana gaya wa mala'ika da ke hagu shi da wanda ke rubuta zunubi zai ce irfa daga yau ka daina in ji mu'az dan jabal Allah zai ce wa wannan mala'ika da ke rubuta laifi dakata وقال لصاحب اليمين زي جاء وملائكة دكي دامة دشي اكتب لعبدي ما كان يعمل كي كما تشغب دا ربو تعيكي كريكا ما ربو تاوى هرد لا دن إبادر دا دا يسابي واند بيبا كربو تاياي أنكر با ودوب رحمر الله سبحانه وتعالى قباي الله كسامنا دا ربو سنة أقوي حديث حسان بن عطية عن أبي هريرة شما يتشي إذا مرض العبد المسلم يقال لصاحب اليمين abu huraira ya ce idan mutum musulmi ya kamu da rashin lafiya ana gaya wa mala'ikan da ke dama uktub ala abdi saliha ma kana ya'mal ka ci gaba da rubuta kyawawan ayyuka wato na bawa na wanda da ya zama yana aikatawa wa yuqalu sahibi shimal shi wanda ke rubuta laifi kuma za a ce ya dakata wannan ba kowa ke samu ba sai wanda Allah ya zabe shi saboda wani cutar tasa ita ke jawo marfushin Allah cutar tasa ita ke jawo masa fushin Allah domin dalilin rashin lafiya wani ya rabu da Allah a dalilin rashin lafiya ya tafi ga boka ko ya kai ga aikata wata shirka kaga wannan bai samu wannan garabasar ba Allah ka tsare to wannan sai ya ba da amsar tambaya tambayar cewa shin ana rubuta laifi ga mara lafiya laifin da da mara lafiya ya saba aikatawa kafin cuta ta same shi tunda ana rubuta maka ladan abin da ka saba aikatawa na alkhairi kafin cuta ta same ka idan mutum ya saba aikata wani laifi fa mutum yana zina ko yana shaye-shaye kullum ya saba al'adarsa ce sai cuta ta same shi kamar yadda ake rubuta masa ladan ibadar da ya saba to shin za a ci gaba da rubuta masa zunubin wannan abin da ya saba la babu saboda waɗannan hadisai da muka karanta ba a rubuta maka zunubin abin da ka saba aikatawa saboda yanzu cuta ta hana ka la wannan rahamar Allah ne tabaraka wa ta'ala na mu lura da kuma lafuzan hadisin lafuzan hadisin yadda suka zo akwai lafazin da muka karanta uktu lahu saliha amalihi Allah zai ce wa mala'ika ka rubuta mafi kyan aikinsa ka san idan kana da ibadar da kake a cikin dare kar ka ɗauka kowane dare kai ibada Allah ya karba wata ibadar Allah bai karba ba saboda ba ta yi kyau ba tana yiwuwa ka ɗau watanni kana ibadar babu wanda aka karba saboda na ƙasu da ke tare da wannan aikin amma shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kamu da ciwo zai ce wa mala'ika ku dubi ibadar da mutumin ya yi wanda aka iya karɓa to wannan ibadar ita ce za ku yi ta rubuta mar lada a kullum kamar yayi ne Allah ya samu gane lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktub lahu afdala ma kana ya'mal lafazi na biyu kenan manzon Allah yace Allah zai ce wa mala'ikun ku rubuta mar mafi falalan abin da da ya kasance yana aikatawa misalinsa shine wata rana kakan tashi cikin dare ka yi nafila raka'a hudu wata rana kuma kakan yi har bakwai wata rana kakan yi har ya kai goma sha ɗaya to idan za a ce wa mala'iku su rubuta ladan ba za a dubi ibadar raka'a hudu da kake ko bakwai ba sai a dubi raka'a nawa ka fi yi a dare raka'a goma sha ɗaya sai Allah ya ce ku rika rubuta raka'a goma sha ɗaya duk dare har ya warke shine afdala ma kana ya'malu kaga bayan an dubi ibadar da ma aka karba shine saliha amali ita ce za a yi misali da wannan ibadar a rika baka lada a kowace rana sannan kuma ibadar da kafi wato ibadar da kafi yawa wanda kake yi ita ce za a ɗauka a rika baka ladanta na uku shine kutiba lahu ka salihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimin za a rubuta maka ba tare da nakasu ba wato ladan ibadar da ka dage kai haka za a baka shi ba tare da an samu bambanci ba wato waɗannan suna nuna cewar rahamar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yawa Allah ka samu na cikin waɗanda ke samu to amma akwai sharaɗi wanda malamai suka yi magana a kai game da sharhin waɗannan hadisan alhamdulillah malamai suna cewa bisa la'akari da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa biyu waɗanda ya kamata mu gane ibnu hajar yana daga cikin malaman da suka yi sharhin waɗannan hadisai cikin fathul bari mujallar na bakwai shafin dari biyu da hamsin ya ba da misali da tafiya sallar jam'i kamar yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya tafi masallaci da nufin ya halarci sallar jam'i a hadisin abu huraira من توضأ فأحسن الوضوء ثم راها فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها كاي الولادة جدا كاته مسلاتي دا نفن كي صلى كترز دا تشيوا أرغا أن يصلى saboda haka za a baka lada na sallar jam'i ibn hajar ya ce ba kowa ba ne ka'ida ta farko ita ce waɗannan hadisan sun nuna mana gaba ɗaya mutumin da ya saba yin wata ibada wannan shine ka'ida ta farko ka saba yin wata ibada baka same ta ba sai Allah ya ce a rubuta masa ladan ya samu don haka lalle ne mu rike wannan bi ma'ana ka saba yin wannan ibada saboda haka ya ce man kanat adatuhu an yusalliya jama'atan fata'azzara dama ka saba ba ka son kai sallah kai kadai sai dai a jam'i saboda haka duk sa'ilin da lokacin sallah ya za ka yi alwala daga gida ka fita zuwa masallaci ka taho masallaci fa ta'azzara shine manzon Allah yace ka taras an riga an yi sallah fan farada kutiba lahu sawabul jama'a shi wannan tunda ya saba uzuri ya hana shi samu za a rubuta masa ladan ya samu jam'i wa man lam takun lahu ada mutum biyu ne shi wannan ba al'adarsa ba ce bai damu da zuwa sallar jam'i ba amma ya yi alwala daga gida ya fita da nufin ya tafi masallaci a radar jama'a fata'azzara fanfarada ya tafi masallaci da nufin ya samu jam'i yana zuwa ya samu an gama sallar jam'i to shifa ibnu hajar yace yuktabu lahu sawabu qasdihi za a rubuta masa ladan niyyarsa la sawabul jama'a saboda bai saba zuwa ba niyyarsa alkhairi ne saboda haka sai ba da hujja da hadisin manzon Allah da ke cewa man hamma bi hasanatin kutiba lahu hasanatun wahida in kai yunkurin za ka yi wani abu mai kyau baka cimma wannan abin ba za a rubuta maka lada nawa lada daya amma wanda ya saba bai samu damar halattar jam'in ba yana zuwa ya samu an gama za a rubuta masa ladan jam'i ladan jam'i kuwa daga 27 ne so kaga akwai bambanci tsakanin su saboda ka waɗannan hadisai suna tabbatar mana sai ka saba wani abu sai uzuri ya hana ka yin wannan abin kafin nan zaka samu lada cikakke wato cikakkiyar lada na wannan aiki da ka saba yi sannan ibnu hajar a cikin fathul bari har yanzu a mujallar na shida shafin dari da talatin da shida ya ce abu na biyu da ake lura shine larura ta hana ka amma kuma akwai niyyar a yi wannan ma ya kamata mu lura da shi na farko ka saba abin na biyu larura ce ta hana ka abin amma a zuciyarka akwai niyyar a yi wannan abin wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan famuni'a minha waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna cewar ka saba tashi ka yi ibada a cikin dare jinya ta hana ka ashe kaga larura ce ta hana ka yin wannan ibadar sannan kuma ya zamanto wa kanat niyyatuhu laulal mani' in ba dan wannan rashin lafiyar ba niyyar tana nan a zuciyarka an ya duma alaiha niyyarsa ita ce ba zai fasa wannan ibadar da ya saba yi ba har abada saboda haka ka riga ka yi yunkuri akan wato kowane dare zaka tashi kai nafila ko kuwa ka riga ka yunkuri akan zaka rika yin azumi misali litinin litinin wannan azama tana tare da kai sai aka samu larurar ta ta hana ka amma wannan niyyar tana nan a zuciyarka in ba don wannan rashin lafiyar ba da za ka yi to wannan shine yake samun lada a kai saboda akwai kamar yadda ibnu hajar ya faɗa kama warada sarihan inda abi daud bi hadha isnad akwai hadisin abdullah bin hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud wanda a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka aslahi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim wa huwa sahihun muqim lokacin kana da lafiya baka fasa wannan aikin ba saboda haka idan rashin lafiya ne ya hana ka amma a zuciyarka akwai niyyar zaka yi wannan ibada to zaka samu lada akai amma shi yasa aka samu abdullahi bin masud yake kuka a lokacin da jinya ta same shi domin jinyar rashin lafiyar ya same shi a lokacin da ya riga ya daina wani aiki babu wannan niyyar a zuciyarsa Allah ya sa mun gane don haka lallai ne mu rika kyautata niyya a zukatanmu kafin mu samu ladan nan da manzon Allah ya magana akai malamai sun yi maganganu akai kamar ibnul qayyim al-jawziya akwai littafin sa guda da ya rubuta muhimmi da ake kira kitabu salati wa hukumu tarikiha wani littafi guda daya in ka duba shafin 85 haka ibn al-usaymin yayi magana akai a littafin asharh al-mumti' yana mujallad hud shafin 206 inda yake magana game da jinya wato ibadar mara lafiya haka nan ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallad 23 shafin 236 yace هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الصواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة lokacin baka yi tafiya ba ibadar da ka saba yi ibadar da ka saba yi kuma kana da azamar in ba don tafiya ba za ka yi wannan ibada to sai a ci gaba da rubuta maka wato ladan wannan ibada da ka saba yi akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul jihad babu man habasahu al-uzru anil gazwi hadisin Anas bin Malik wanda ya bada labari an tafi yakin tabuka ana dawowa inna rasulullahi raja'a min gazwati tabuka fadana min almadina an gama tafiyar tafiya mai wahalan gaske babu tafiyar da aka yi na jihadi mai wahala a zamanin manzon Allah kamar tafiya yakin tabuka an tafi an gama wahalar an dawo an kusa shiga madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai inna bil madinati aqwaman ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum kun ga a garin madina duk wahalar da muka sha a tafiyar nan akwai musulman da ba su fita ba suna nan cikin gari amma duk wahalar da muka sha kwari da muka fada hawa da muka hau suna nan tare da ana rubuta mana lada da su iri ɗaya kuma suna nan a garin madina sai da aka kusa shiga garin madina sannan manzo Allah ke gaya masa abai an gama tafiyar an dawo saboda sahabi ya suranta wahalar bai gaya amar ba sai da aka zo za a shiga garin madina sai manzo Allah ya ce kun ga wahalar da muka sha wallahi akwai waɗanda suke cikin garin nan ba inda suka je amma ana rubuta musu lada iri ɗaya da namu sabai suka ce ya rasulullah hum bil madina kuma suna garin manzo Allah ya ce wa hum bil madina wallahi suna na a garin sai manzo Allah ya ce habasahumul uzur kawai uzuri ya tsare su amma niyyarsu da a ce uzurin zai kau wallahi ko da mutum shi kaɗai ne zai bi mu kaga niyyar tana nan saboda haka yasa ake ta rubuta musu lada amma ba wai ba su tare da wannan niyyar ba da a ce ba su tare da wannan niyyar ba za a rubuta musu wannan ladan ba shine abin da Abdullah bin Mas'ud yake faɗi don haka Ibn Taymiyyah yake buga misali da wannan hadisi na Anas yana majmu'u fatawa mujalla na goma shafin ɗari hudu da arba'in da ɗaya fa haula ikanu qasidina lil amali waɗannan sahabbai da suke cikin garin madina ai suna da niyyar su tafi jihadi tare da manzon Allah suna da wannan niyya allazina kanu ya'maluna ragibina fihi suna kwadayi lakin ajazu fasaru bi manzilatil amil sun kasa saboda haka sai aka ɗauka kamar sun yi ne tunda suna da wannan azama a zukatansu don haka sai ya ba da ka'ida a nan kaga an ba da misali da nafila ta dare an ba da misali da sallar jam'i an ba da misali da rashin lafiya an ba da misali da tafiya to karka ɗauka su kenan wannan yana cikin wajen fatawa mujallar na 23 shafin 236 malamin ya ce wa hazihi qa'idatu shari'a wannan ka'ida ce ta shari'a karka ɗauka wannan ladan wannan gara basa ta tsaya ga mutane hudu kawai wanda rashin lafiya ya hana shi ibada wanda tafiya ta hana shi ibada wanda ya taho sallah ya rasa wanda bacci ya ɗauke shi ya hana shi tashi ya yi ibada ba su kenan ba ka'ida ce ta shari'a man kana aziman alal fi'ili aziman jaziman wa fa'ala ma yaqdiru alaihi minhu kana bi manzilatil fa'ili wannan ita ce ka'idar duk mutumin da ya zama a zuciyarsa akwai niyya akwai himma akwai yunkuri ba so kawai na kai ibadar ba akwai yunkuri akai saboda haka duk dare kana tashi kana ibada kuma a niyyarka ba za ka fasa wannan ibadar ba to idan akwai wannan niyya akwai azama sai aka zamu uzuri ya hana ka wannan ibadar Allah zai rubuta maka ladansa mutumin da ya saba da kowane aikin alkhairi shi sa aka ce ka'ida ce ta shari'a duk wani aikin alkhairi da ka saba yi idan har aka samu uzuri da ya hana ka Allah subhanahu wa ta'ala sai rubuta maka lada akai fa hadha wa misluhu yubayyin an al ma'zura yuktabu lahu mislu sawabi sahih idza kanat niyyatuhu an yaf'ala wa qad amila ma yaqdiru alayhi misalin su shine baka da lafiya abinda zai gwada maka kana da wannan azama din abin da zai gwada kana da azaman lokacin da ka samu rashin lafiya baka iya tashi kai nafil baka iya tashi kai nafilu da ka saba amma da lafiyar ta fara zuwa sai ka ce da Allah ku bani ruwa in yi alwala malam bari mana sai an jikin ya dan yi karfi ce a bani ruwa to ashe azamar tana nan kenan da ka ji lafiyar ta fara samuwa sai kake gani ya kamata ka ci gaba da wannan ibadar amma idan babu azamar za ka shantake ne sai lokacin da ka samu ka warke sarai kafin za ka ci gaba da ibadar don haka akwai bambanci tsakanin niyyar ibadan da azama akan wannan ibada shi ne abin da malamai suke karfafawa a kai shi yasa yake cewa wa fa'ala ma yanbaghi lahu an yaf'al mutum ya yi kokari ya aikata abin da ke ganin zai iya aikatawa in ya kasa to sai a ce eh uzuri ne saboda haka lokacin da ka fara samun lafiya sai ka ce a baka ruwa da ka samu ruwa ka fara alwala ka ji ruwan da sanyi ta yiwu ka kasa gama alwalan ko ko kayi alwalan amma da ka tashi zaka yi nafilan sai abin ya gagara ba kuzari sai ka ce to bari in yi a zaune zaka yi nafilin ma a zaune sai ka kasa to kaga ashe akwai gazawa shi ya hana ka yi amma zuciyarka akwai wannan azama to shine wanda za a rika rubuta maka ladan har zuwa lokacin da mutum ya warke Allah ya sa mu gane mu ci gaba da hadisi حدثنا قرة بن حبيب التستري قال حدثنا إياس بن أبي تميمة البصري عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أبو هريرة جاءت الهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم zazzabi ya taho ga manzon Allah wanda shi ya bambanta aqidar ahlus sunna da aqidar al-mu'tazila zazzabi yana iya zuwa ga annabi na'am haka Allah haka Allah ya shar'anta haka Allah ya hukunta Allah yana iya hukunta abin da ya ga dama saboda haka in ka ji wani abu na hadisin manzon Allah sam'an wa ta'atan karka yadda ka musanta saboda za ka auna da hankalinka misali a zamanin manzon Allah tsakuwa suna sallama ga annabi yanzu idan za a ce ya tsakuwa zai yi sallama ga manzon Allah ta ina tsakuwa yake da baki to shedan zai halaka mutum Allah yana da ikon ya hukunta abin da ya ga dama ga halittunsa saboda haka Allah ya kaddara zazzabi ya taho ga manzon Allah a sura ta mace ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zazzabi ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ta ce ib'asni ila athari ahlika indaka ka tura ni ga iyalinka da ka fifitawa waɗanda ka fi so shine afar iyalanka waɗanda ka fi fifita su akan kowa masoyanka waɗanda ka fi son su akan kowa su nake so ka tura ni in je in kama su ji zazzabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'asaha ila al-ansari sai manzon Allah yace ki je gidajen musulman Madina sanda shi ke nuna cewar manzon Allah ya fi son al-ansar akan al-muhajirun dan yayi sha'awar yake cewa in ba da hijira ba wallahi la kuntum ra'an min al-ansari da ni kaina ina cikin al-ansar saboda abin da suka yi wa addinin musulunci na hidima ga musulmai waɗanda suka yi hijira zuwa madina فبقيت عليهم ززبي يزونا وجن الأنصار ستة أيام ولياليهن سويني شدة درنسو مسلمان مدينة تفاما ززبي فاشتد ذلك عليهم أبين يتأننت فأتاهم في ديارهم من الله يدنك تفيا جدا جنسو ينا قيدسو من الله ينا تفيا جدا جنسو ينا قيدسو واتو كمر النوباتي fashakau zalika ilaihi sun kawo karan haka ya rasulullahi abin mamaki iyakanmu wannan zazzabi ya same mu wata annoba kuma mu kadai musulman madina al-ansar mu kadai ne zazzabin da ya same mu su bu san me ya faru ba fa ja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai annabi ya dakhulu daran daran yana shiga gida gida yana gaida su shi annabi ya sani ta nemi waɗanda manzon Allah ya fi so manzon Allah ya tura ta zuwa ga ainihin al'ansar saboda haka manzon Allah yake shiga gida gida wa baitan baitan daki daki yana tafiya gaida su wanda ke nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin kirki Allah ka samu iya koyi da shi yad'u lahum bil afiya yana ta musu addu'a Allah ya ba su lafiya falamma raja'a lokacin da ya koma gida tabi'athu imra'atun minhum sai wata mata daga cikin su ta bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta bi shi fakala ta ce wallazi ba a saka bil haƙƙi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya inni lamin al'ansar lallai ni ina cikin musulman al'ansar tunda mace ce ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya gane ta ba amma tana rantsuwa cewa tana cikin al'ansar wa inna abi lamin al'ansar kuma babana yana cikin al'ansar fad'ullah li kama da auta lil ansar don haka ka yi min addu'a kamar yadda ka yi ma al'ansar addu'a addu'an manzon Allah kawai ta sa matar ta biyo shi to tana fatan annabi ya mata addu'a domin duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a to wannan mutum ya yi rabo mai girma saboda ka yasa ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai manzo Allah ya ce ma shi ita abin da kika ga dama amma ina baki zabi in shi ita da autullah an yi afiyaki in kin ga dama sai in roki Allah ya warkar da ke wa in shi ita sabarti wa lakil janna in ku kin ga dama sai ki hakuri da wannan cuta amma karshe zaki shiga aljanna kala sai ta ce bal asbira to tunda abin haka ne hakuri zan yi wala aj'alul jannata khataran ba zan taba sanya aljanna ta shiga hadari ba wato ba za ta ba za ta sakaci da aljanna ba in aka ce ga aljanna to ba a hada aljanna da komi saboda haka ta gwammaci ta yi hakuri da zazzabin don ta shiga aljanna me wannan hadisi yake karantar da mu masoyan annabi sallallahu alaihi su ne fa manzon Allah ya tura ma zazzabin gare su saboda me saboda gara basar da ake samu a cikinta amma ka'ida idan an yi haƙuri wannan ya zo cikin sunan kubra amma riwayar jabir bin abdullah ba hadisin abu huraira ba shi ma jabir ya ba da labari jabir yana cikin al'ansar ya ce ja'atul humma tusta'zanu ala nabi sallallahu alaihi wasallam zazzabi ya taho a surar mace ta nemi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba ta dama babu wanda ya sani tunda ta zo a sufan mutum faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man an ci kewace ce lokacin da ta iso ga annabi qalatul humma ta ce zazzabi ne qala sai manzo Allah ya ce a ta'arifin a ta'arifin ahlul quba shin kin san mutanen quba manzo Allah ke tambayanta tambaya ce ba ta neman amsa ba ai zazzabi ya san kowa inda kowa yake ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana nuna mata wannan da yafi so kenan kin san mutanen ku ba qalat na'am tace na sani qala sai manzo Allah yace izhabi ilaihim ki je gare su fa zahabat ilaihim falaku minha shidda zazzabin ya tafi gare su lokacin da suka samu ciwo wato sun samu tsanani fa shakau dalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka kawo kukan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yace in shi'tum da'awtullaha fakashafaha ankum in kun ga dama zan iya roƙon Allah ya yaye muku wannan zazzabi annoban da ya same ku wa in shi'tum kanat kafaratan wa tahura in kuwa kun ga dama to zazzabin nan yana zama kafara gare ku ana rufe laifin ku sannan ana tsarkake ku a dalilin wannan cuta da Allah ya sa muku faqalu sai mutanen ku ba suka ce bal takunu kafaratan wa tahura za mu yi hakuri wato zazzabin ya zamanto kafara gare mu ya zamanto tsarkaka gare mu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai riwayar da jabir ke cewa fanalu minha shidda fashakau zalika ila rasulillah فقال إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم وإن شئتم كانت لكم كفارة وطهورا قالوا تكون لنا كفارة وطهورا حديث ينا سلسلة صحيحة حديث دبو بيو دا دريب يد بيو وانا حديث يا إن قنت دا الله sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ke karantar da mu cewa tsananin cuta ba kiyayyar Allah ba ce ga musulmi alamar ma soyayyar Allah ce ga musulmi saboda dadewar kana jinya yana zama kafara gare ka mu ji hadisi na gaba wa an ata bin abi rabahin hadisin ata bin abi rabah an abi huraira ya karbo hadisi daga abu huraira kala ya ce ma min marabin haka ne babu wata cuta babu wani wani ciwo yusibu ni abu huraira kai ko abu huraira ya ce babu wani ciwo da ke samu na a habba ilayya min alhumma in ji abu huraira babu wani ciwon da zai sami wanda na fi so fiye da zazzabi kowace jinya musulmi yana samun lada a kai amma abu huraira ya fi son zazzabi me yasa ya ce li'annaha tadkhulu fi kulli ubuwin minni saboda zazzabi yana shiga kowace gaba na jikina wa inna allaha azza wa jalla shi ko Allah in ya tashi bani lada yu'ti kulla ubuwin qisfahu zai ba ma kowane gaba ne rabonsa min al'ajiri na lada saboda haka in ciwon kai ne yana tsayawa a kai ko in tuntube ne ya tsaya a yatsarka amma idan zazzabi ne fa duk jikinka kana kana bari to saboda haka sai a kirga gabubban jikinka ana ba mu kowane lada saboda ya samu kaso shi saboda haka Abu Hurairah yace ni na fi so ma a cututtukan na fi son zazzabi Allah ya kara musu yarda hadisin yana al-musannad da ibnu abi shayba kitabul janaiz babu ma qalu fi sawabil humma wal marad حدثنا وكيع بن, بن الجراح عن إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة إسناد حديث ينتكن المصنف لابن أبي شيبة قال ما من وجع يصيبني باب وني ciwo da yake samuna ahabbu ilayya min al-humma wanda nafi so fiye da zazzabi li'annaha tadkhulu fi kulli mafsilin min ibni adam saboda zazzabi yana shiga kowace gaba na jikin dan adam wa anna allaha la yu'ti kulli mafsilin qistan min al-ajri kuma Allah yana ba ma kowace gaba na jikin mutum wato kaso na lada da ya samu isnadin hadisin yana da kyau kamar da ibn hajar ya magana a kai fathul bari yana kitabul marba babu ma ja'a fi kafaratil marab fathul bari mujalla na goma shafin ɗari da goma ibn hajar ya ce wa mislu hadha la yaquluhu abu huraira bi ra'ayihi irin wannan magana abu huraira ba zai faɗa da ra'ayinsa ba akwai alamar hadisin manzon Allah ne akwai alamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin inda babu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ba zai faɗi wannan maganar ba kaga ya nuna cewar idan Allah ya tashi rubuta lada gare ka zai rubuta lada ne ma adadin gaɓuɓɓan da wannan cutan ya samu hadisi na gaba haddasana muhammad bin yusuf al-firyabi قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش وتسليمان بن مهران an abi wa'ilin shine shaqiqu bin salama an abi nukhaila abu nukhaila ya zo wato da wasalin ha'un kuma ya zo da ha'un kawai babu ɗigo ko a ce abu nukhaila ko abu nukhaila albajali sahabi ne Allah ya ƙara masa yarda an ce masa ud'ullaha ka roki Allah kala sai ce Allahumma qus min al-marad ya Allah ka rage rashin lafiya wala tanqus min al-ajri amma kar ka rage ladan wato al-Imam al-Bukhari yana da hikima da ya kawo bayanin Abu Huraira wanda ke sha'awar ina ma zazzabi ne ya same shi sai ya kawo kuma hadisin Abu Nukhaila wanda ke cewa Allah ka rage ciwon amma kar ka rage ladan tunda Allah duk zai iya kowanne فقيل له سيأك ادعو ادعو كي الدعاء كي الدعاء فقال سيأك اللهم اجعلني من المقربين الله كسن يعني cikin waɗanda aka kusantar da su gare ka waj'al ummi min al-huril ain ka sa mahaifiyata cikin matan aljanna al-hurul ain sune wato inkiya ce ta matar aljanna Imam Bukhari musamman yayi babi babul huril ain wa sifatihinna a cikin al-jami'u sahih wato babin matan aljanna da siffofinsu me yasa ake kiran matar aljanna alhurul in sai al-imam al-bukhari yace shadidu sawadil aini shadidu bayadil aini saboda ita matar aljanna farin idon yana da tsananin fari bakin da ke ido yana da tsananin baki shi yasa sai aka ce mata hurul in yana yana daga cikin abin da al-imam al-bukhari bayani a kansa mai tsawo saboda ka yi kawo hadisai da suke magana akan yan aljanna Allah ka samu na ciki wannan hadisin yana al-mu'jam al-kabir al-imam at-tabrani babu man yukanna abanu khayla abanu khayla sahihu al-isnad hadisin yana da isnadi mai kyau wanda shike nuna cewar wato cutar ba roƙon Allah za ka yi Allah ya sa maka ciwo ba wannan kuma ya saba mu sunnar manzon Allah ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam amma idan cutar ta zo to sai kai fatan samun lada a kai kuma ka roki Allah ya rage wannan cuta ba laifi ba ne Allah yana rage wannan cuta ya baka ladan jinyar da kai حدثنا مسدد بن مصرهد الأسدي قال حدثنا يحيى بن صعيد القطان عن إمران بن مسلم أبي بكر المنقري قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس عطاء بن ابي رباح تابعيني عطاء بن ابي رباح تابعيني shine babban tabi'i da ya zauna a garin makka kuma mafi karatunsa mafi yawa yana ga abdullahi bin abbas saboda abdullahi bin abbas ya yi rikon gwamna na gwam makka yana zama a ta'if saboda haka yasa a bin abi rabah yana tare da shi ana cewa babu malamin da ya samu shahara ta wajen a cikin tabi'ai ta wajen karantarwa a garin makka fiye da afa'u bin abi raba saboda shi ba shi da ma gida illa masallacin ka'aba ya shekara 20 baya tafiya ko ina illa nan yake kwana nan yake wuni afa'u bin abi raba yana makka abdullahi bin abbas yana makka sai abdullahi bin abbas ya ce ma afa'u bin abi raba ala uri kamra atan min ahli janna kai atawa kana so in nuna maka wata mata yar aljanna ce kaga mutum zai so ya ga dan aljanna yana tafiya a doron kasa bai ma mutu ba abdullahi bin abbas ya ce kana so in nuna maka wata mata daga cikin yan aljanna qultu bala nace eh ina so kala sai abdullahi bin abbas ya ce hadhihi almar'atu sauda'u kaga wancan matar baka to ita ce matar bakar fata ce matar bakar fata ce ya ce kaga wancan mata haka ne akwai riwaya ta afa'ul khurasani an afa bin abi rabah fi hadal hadis ya ce fa'arani habashiyatan safra'a azimatan wannan riwaya baya cikin littafin nan sai abdullahi bin abbas ya nuna min wata mata mutumiyar habasha mutumiyar habasha wato bakar fata kuma tana da jiki matan faƙala sai ce hadhihi su'airatul asadiyya wannan mata ita ce su'aira al-asadiyya ana ce mata su'airatul asadiyya ba dan tana daga zuriyar banu asad ba illa dai baiwar su ce amma daga baya aka yanta ta asalinta mutumiyar afirka ce amma kuma musulma ce sahabiya ce suna sunanta wato ana ce mata su'aira da sinun bibban su'airatul asadiyya kuma akan ce mata shukaira akan ce mata sukaira in kana karanta littafan tarihin sahabbai zaka samu sunaye guda uku dinnan kuma duk kowanne nata ne wani littafin a kira ta su'aira wani littafin a kira ta shukaira ko sukaira al-imamu zahabi yayi magana akan ta littafin siyaru alamin nubala amma babu shakka mutumiyar habasha ce bakar fata ce saboda haka abdullahi bin abbas ya ce ma a bin abi raba barin baka labarin ta a tatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta zo ga annabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ta zo ga annabi faqala sai ta ce inni usra'u ni ana kadani wato tana da farfadiya kenan ana yawan kadani shine usra'u wa inni atakashaf kuma nakan yi tsiraici shine atakashaf nakan yi tsiraici idan farfadiya ta buge ni al'aurata tana bayyana fad'ullaha li ka roƙa min Allah wata riwaya ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna bi hadhihi almu'ta ya rasulullah ina tare da wannan hauka ya'ni aljunun saboda haka yasa wasu zaka ga suna sanya cutar da ke tare da ita a matsayin cutar hauka ce amma lalle ba cutar hauka ba ce illa dai ana danganta shi ga farfadiya ko ko taɓin hankali قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شئت صبرت ولك الجنة إن كن قداما واتزن باكي زابي إن كن قداما كي haƙuri da wannan cuta ta farfadiya za ki samu aljanna wa in shi'ti da Allah an yu'afiyaki kuma in kin ga dama to zan roƙa miki Allah ya warkar da ki faƙala sai ta ce asbir zan yi haƙuri ka duba fa ka duba jinya irin ta farfadiya musiba irin cutar farfadiya amma matar ta ce zan yi haƙuri in dai ƙarshen al'amarin aljanna ne Allah ka samu komar mu kenan faƙala sai ta ce to amma duk da haka ya rasulullah inni atakashaf ina tsiraici kaga wannan kadai a roƙa min Allah in daina yinsa fad'ullah li Allah atakashafa ka roƙa min Allah kada in ringa yin tsiraici fada alaha sai manzo Allah ya mata addu'a sai ko Allah ya amsa saboda haka ko da farfadiyan ya buge ta ba ta yin tsiraici wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisi na 2502 akwai riwayar Abu Huraira na wannan labarin hasan wannan hadisin Abdullah bin Abbas ne a riwayar Abu Huraira na labarin ita wannan mata yace in shi'iti da autullaha fashafaki in kin ga dama zan roki Allah ya warkar da ke wa in shi iti fasbiri in ko kin ga dama sai ki hakuri wala hisaba alayki a kiyama baki da hisabi idan an tashi wucewa za a yi da ke zuwa aljanna wannan riwaya tana al-musnad al-imami ahmad don haka yasa ake cewa idan mai farfadiya yayi hakuri hisabin ma Allah yana dauke mai saboda musibar cutar qala sai matar ta ce asbiru wala hisaba alayya zan yi hakuri kada a samu hisabi gare ni a kiyama akwai riwayar abdullahi bin abbas da ta zo da bayani na wannan labari annaha qalat ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce inni akhafu al-khabisa an yujarridani ya rasulallah zan yi haƙuri amma ina tsoron kada shaidan ya tube min sutura lokacin tufafi lokacin da farfadiyar ta same ni fada alaha saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a fa kanat idza khashiyat an ya'tiyaha saboda haka duk sa'ilin da farfadiyar alamarsa ta fara zuwa idan ta ji alamarsa sai ta ruga a guje ta ake askar al-ka'aba fa ta ta'allaqu biha sai ta je jikin ka'aba ta kama labulan ka'aba tana tana rungume shi tana makalewa saboda wato kamar tana tawassuli tana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sassauta mata wannan cutar akwai riwayar har yanzu da ta taho a littafin al-musannam na al-hafiz abdurrazzaq mutawwalan wanda ibnu abdul bar ya yi magana akai a littafin al-istiab game da tarihinta an tawus yaqul kana nabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa a wannan labarin ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa mar da mahaukata yu'ta bil majanin yana musu addu'a kuma Allah sai warkar da su fa yadribu sadra ahadihim fa yabra'u idan manzo Allah ya bugi kirjin mutum ya masa addu'a sai ya warke fa fa utiya bi majnuna majnuna aka zo mar da wata mahaukaciya wanda ake kiranta ummu zufar fa daraba sadraha falam tabra' manzo Allah ya buki kirjin wannan matar amma bata warke ba waɗannan duk babu su a cikin littafan hadisi ingantattu illa da ya taho a wata riwayar fazada yake cewa wa kana yusni alaiha khairan manzo Allah ya mata addu'a bata warke ba ya bugi kirjinta saboda haka sai manzo Allah yana yabonta sai ya ce in yatba'aha fi dunya idan shedan ya kirabuwa da ita a duniya falaha fil akhirati khairun za ta samu alkhairi a lahira in ta yi hakuri to za ta samu alkhairi a lahira akwai riwaya a cikin as-sunan kubra na ibnu sa'ad yana cewa inna hadhihi al-mar'a hiya mashitatu khadija ita ce take kitson khadija take ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam kitso a garin makka tana zuwa tana ma khadija kitso allati kana tata'ahadu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ziyara saboda haka tana ziyartar manzon Allah annabi ya santa wato asalin hadisin yana sahih bukhari yana kitabul marba babu fadli man yusra'u min ar-rih wannan yasa al-imam al-bukhari yace falalan mutumin da ya samu cutar farfadiya yana da falala sai yayi babi akai ya kawo hadisin ummu zufar yayi magana akai yana cewa da kuma yana sahihu muslim yana kitabul birri wasila babu sawabil mu'min fi ma yusibuhu min marad مكرنت حديثي نقبا وان يكاو لابارنتا حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا مخلد بن يزيد الهراني عن ابن جريج سننس عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أنه رأى أم زفر عطاء بن أبي رباح ياغ أم زفر كاغا الكنيتا alkunyarta ummu zufar tilkal mar'atu yace wannan matan tawila doguwa sauda a bakar fata ata'u bin abi rabah tabi'i ne amma ya ga ita wannan mata wanda kuma sahabiya ce ala sullamil ka'bati tana kan tsanin ka'aba saboda idan farfadiyan ya tashi zuwa sai ta je jikin ka'aba ta kama labulan ka'aba ta makale mai ko ta samu tsanin ka'aba ta riƙe saboda a zamanin jahiliya larabawa sun ɗaga ƙofar ka'aba sun ɗaga ta nesa da ƙasa ba wanda ya isa ya shiga sai wanda suka ga dama saboda haka baka shiga sai an kawo tsani to idan ta taho sai ta kama wannan tsani na ka'aba ta makalemar قال يتي وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره القاسم جيكا سيدنا أبو بكر babban malami ne shi ya bada labari anna aisha akbarat aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bashi labari ta ba alqasim labari alkasim yaron muhammad bin abubakar as-siddiq kaga kamar jikanta ne saboda ka aisha ta bashi labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa ma asabal mu'min min shaukatin fama fawqaha babu wata, wata musiba da za ta samu mumini kama daga kaya zuwa ga abin da ya ɗara kaya fa huwa kafara face yana zama kafara ga mumini hadisin yana sahihu muslim kitabul birri حديثي لقب حدثنا بشر بن محمد السختياني قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب موهب قال حدثني عمي بفانا يكرن تدني عبيد الله بن عبد الله بن موهب بن موهب قال سمعت أبا هريرة ناجى أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زم الله يتي ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا babu wani musulmi da za a soke shi da kaya a nan duniya ya tasibuha idan dai ya yi fatan ya samu lada a kai illa kusa biha min khataya ku yawmal qiyama face ana katse laifukansa ta dalilin wannan kayar da ta soke shi a ranar kiyama ana katsewa shine kusa ana yankewa hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 2503 sai hadisi na karshe حدثنا عمر بن حفص بن جياث قال حدثنا أبي بابانا يكرن تدبوشين حفص بن قياس قال حدثنا الأعمش سننس سليمان بن مهران قال حدثني أبو سفيان أبو سفيان طلحة بن نافع القرشي با أبو سفيان صحابي با وأن أبو سفيان تابعيني سننش طلحة بن نافع القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر يتي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم ينأتي ما من مؤمن ولا مؤمنة باب ونمؤمن كما باب وتمؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة باب ونمسلم كما باب وتمسلمة يمرض مرضا وند زي رش اللافية إلا قص الله به عنه من خطاياه face Allah yana katse laifukansa a dalilin wannan rashin lafiya da ya same shi wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hadisin ya sa malamai suke cewa ko da kai ka jawo makanka cutan ko da musulmi zai jawo makansa cuta ta same shi idan ya yi nadama ya yi fatan ya samu lada a kai wannan cutar tana zama kafara gare shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan ma min mu'minin wala mu'mina wala muslimin wala muslima dama martaba biyu ne adna martabatul iman shine al-islam idan aka ce musulmi to babu wani wanda ke da daraja ƙasa da shi sai dai sama da shi saboda haka idan mutum zai jawo makansa laifi musulmi ne wanda ya jawo makansa wani zunubi kamar misali mutum ya yi zina ya kamu da wata cuta har yanzu dai musulmi ne zinansa ba ta raba shi da musulunci ba idan ko har zai yi fatan ya samu lada akan wannan jinyar to Allah madaukaki zai gafarta man laifin da ya auku Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure ayi hakuri akwai tambayoyi da aka rubuta amma ba za mu amsa su ba a yau a ƙara hakuri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك